ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddare sake mu a wannan safiya ta alhamis wacce take daidai da sha uku ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da sha uku ga watan uku meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan masallaci na nefa a ƙaramar hukumar ningi ta najeriya wanda baucin najeriya za mu tashi a aya ta takwas ne ko? mu ji tambayoyin tukuna na wannan ta ce assalamu alaikum malam dan allah ina bar addu'a ne yaro ne na haife shi shekara biyu kenan baya zama baya tsayuwa malam dan Allah a samu addu'a to ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya kuma sai a yi kokari a bi hanyoyi na bincike na zamani ko sai a ga menene matsalar an gane ko a jini ne ko ɓargo ne ko kwakwalwa ce in kuma ba wannan ba sai a sake karkata ɓangaren kuma masu jini daman dai Allah ya baka mai mara lafiya to ya jarabe ka ne to Allah ya baku ikon cin wannan jarabawa Allah kuma ya bashi lafiya ya saka fara ce a gare ku kuma ya maida muku alkhairi akan da abin da kuke kashewa na neman lafiyar shi na'am wannan tace malam tambaya nake nayi shafa'i sai na bar wuturi akan in na tashi a gari zan yi sai kuma ban tashi ba to malam ya wannan wuturi da ban yi ba shi kenan ai ya wuce tun da ba sarar farilla ba ce balle a ce kilama ko? dama in farilla ce akwai bukatar sai kilamuwa ko tun da ba farilla ba ce ba magana ramuwa sai dai ki kiyaye gaba kuma nan gaba gidan haka wannan tace tambaya ta ce da azumi a wajen bacci sai mani ya fito masa kuma da ranar da ya yi
A, ni ban yadda ba to na farko ai yana nan a cikin iziya ko definition na mazi da kuma mani wanda malam da iziya yake nuna kuma haka ne cewa mani ga kalarsa kuma yana fita a gurin saduwa ko kuma sha'awa babba shi kuma mazi yana fita gurin wasanni ko tunani ko kalle-kalle to da Allah idan mun bi doron tarifi na mani ya za a yi kana azumi ko kina azumi me ya kai ki har mani ya fita tsakani da Allah kenan ai ai ai ai kin yi kin yi taqarrubun zinan ne kun gane me nake nufi Allah ya ce kar a kusanci zina haka ne to kin da ki da cewa ma kika yi maziyi sai mu ce da dan dama dama tunda shi yana fita ne gurin wasanni ko tunani ko kalle-kalle haka ne kuma yace ma'un raqiqun shi mazi ma'ana ruwa ne siriri yana fita a gurin karamar sha'awa mani ko ma'ana ruwa ne wanda yake mai kauri yana fita inda aljima ko inda shahawatu kubra yana fita gurin saduwa ko kuma gurin sha'awa babba wanda kuma ya sake bayanin cewa shi inda maniyi ne to yana da halayya uku na farko yana ingizar juna zullo kenan gurin fita abu na biyu kuma in ya fita kakan ji jikinka ya mutu abu na uku kuma kakan ji daɗi in ya fita wayannan su ne sufufin maniyi wajen fita an gane ko na farko da ya fito da zullo ba za ka iya hana shi ba abu na biyu kuma ya kasance ma'ana in ya fita ka ji daɗi abu na uku kuma ya kasance ma'ana ya fita ne da kauri yadda yake a halittarsa ko kuma bayan ya fitan ka jikinka ya mutu kasala ta same ka to amma duk wanda ba haka ba to ba a kiran shi mani sai dai mazi shi ko mazi ma wani lokacin ba ka sanin ya fita sai dai ka jilema ko makamancin wannan daidai ku yakan fita ko in wahala ta dame ka ko makamancin irin wannan amma ni magana da nake da maniyin da maziyin duk ya fita ana azumi da rana gaskiya tun farko ma an taka dokar Allah ma tun farko tun farko akwai abubuwan da a matsayin ki ne mai azumi ma kamata ki yi shi ba tsakani da Allah kenan gaskiya malama baki kyauta kanki ba kuma duk wanda zai haka ma yayi kuskure saboda kai da kake ibada ta azumi me ya kai ka har wannan abin ya fita tsakani fa da Allah kenan kun ga kama akwai wasa da ibada kenan babarki tace ita ba ta faɗa ba to ita dai ba ta faɗa ta barci ta ce?
tana barci da rana tana barci da rana to shi kenan na ɗauka ido biyu ne shi sa na ɗan buɗe wuta kaɗan na ɗauka kawai ido biyu ne kuma don kankar ka mutum ya san yana ibada kuma ya sa kanki cikin abin da zai kai irin wannan zai kai irin wannan wasu fa kawo sun ce in dai ba ta garuwa ba shi kenan za ta ci gaba da azumin in ta garuwa ne kuma suka ce ma'ana azumin ya ɓaci sai ta kama bakinta don ramadana ya wuce kalamu shi ma kuma ai shi ma din kuma ai wasu lokutan kallakallan yana taimakawa ko ba haka bane ba kin yi kallakallawa ya kin kwanta bacci tsakani fa da Allah kenan eh ko kuma ko kuma ko kuma kin ko kuma kin yi chatting da ke da wani wannan ma ba a sani ba waye tsakani fa da Allah kenan to kaga dai ana nan dai magana ta ta dawo dai an gane ko amma ni na imani haka nan in dai ba wai mijinki bane yayi doguwar tafiya an gane ko to dole zaka tarda ko chatting akai ko wasu maganganu akai ko wasu kalla kalla akai ana kwanciya kuma hakan ta faru Allah ya kiyashe mu amin wannan tace game da ciyarwa ne wai ana iya ciyarwa da dafaffen abinci
yi mana sosai kuwa ai ya mafi daɗi yanzu a yadda ake matsalar rayuwar nan ai in kin ba wani ɗanyen abincin kin sala masa aiki dole sai ya nemo mai magi da sauransu kuma shi ma wahala ce to sai dai in zaki bashi danyen kuma sai ki bashi da kudin cefane ko yawa in zaki bashi danyen sai ki bashi da kudin cefane a kalla 2000 ko 1500 an gani inda yanzu Allah na tuba ka ba mutum gwangwani uku to in dai ba 15 ba za ta yi masa abincin ba za ta abincin nan ba zai tuba sai dai in kawai garo garo zai ci fara da mai amma in dai kina son ki samu ladan sosai ki bashi abinci ki zuba masa abinci mai kyau an gani zubi wanda zai koshi ba kuma waɗannan almajiran masu bara ba duk da manan na gaba kudu su na wannan ta ce wata baiwar Allah ta rasa ya za ta yi sai dai ku ta kuma haram zai hukunta azumin ta a'a to inna Allah ta'ala dai tayyibun ko la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne ba kuma ya karɓar wani abu sai mai tsarki ko ba haka bane ba so in an tafi a doron wannan hadisin baki da azumi an gane ko kamar yadda malamai suke faɗa mutum ne ya tafi umara da kuɗin haram ko ya je aikin haji wasu malamai suka ce kai tsaye ba shi da wannan aikin haji ko ba shi da umara wasu malamai suka ce aikin hajjinsa ya yi amma wannan haramcin tana kan shi ba za ta wanke masa ma'ana wancan haramcin ba wannan ibada ba za ta wanke haramcin ba amma gaskiya dai kawai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban in ba ki da hali sai ki kokarin ki haƙura da azumma baki daya in gani ko kamar to ba ki da abin da za ki ci ko ba za ki iya yi ba to ya za a yi la yukallifu Allahu nafsan illa wusa daga bayan Allah ya hore miki sai ki ci gaba da yin azumin ki kuma waɗanda kika samu kika sha kuma sai ki rama amma dai a ce ki kullun ki ke sahur ko ke san haram wannan ba daidai bane kuma Allah ma ba zai karba addu'a ki ba ba ga hadisi can ba ذكر الرجل يقول السفر كو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أما أبنشن سهرام أبنشن سهرام كو يا جند حرام تو يا ذا أمسى أمسى فأنا يسجب له نعم wannan ta ce bayan sallama da fatan ka tashi lafiya ina tambaya ne akan matace Allah ya mata rasuwa tana da 'ya'ya guda hudu mata tana da kuma miji to malam muna so a mana bayani akan rabon gadon su ba zai kasance to yanzu ai ba mu san kewa ce ce ba to kai ya tsegumi ce ko kuma abin ya shafe ki ai gaskiya ne ɗan abin ya shafe ki sai ku zo a raba muku yau ɗan kuma ke tsaye gumi to da kinga bai kamata mu taya ki tsaye gumi ba don ki ji kowa abin da ya samu ko to an ki wayan
wannan tace akwai laifi mata ta bi sallah farilla da su ashan
ban gane ba.
ta bi sallah A na ina?
farilla A a ina?
masallaci ko kuma ta bi sallar ashan a masallaci a duk babu wani laifi damar ta ce amma masallacin za ta zo aiko ba daga gida ba ko Bata rubuta wannan.
a inda ga gida ne ai na faɗa muku ran na masu tafsirin maza ko ba a yi gaskiya kuskure ne kawai inda ko ki zo masallaci ko kuma ki zan sallake a gida amma ba halatta a ce mace ta yi amfani da microphone ta ke sallah a gida tana bin liman ba ba a yi saboda za ki jefa sallake cikin kuskure cikin rudu liman zai iya waye gari wuta ta ɗauke ko lasifika ta ɗauke ko na makamacin irin wannan sannan ha salima ce aka yi ma'ana la ta man'u'i ma Allahi masajidallahi kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci masallaci aka ce ki zo in ba za ki zo masallaci ba ki salla a gidanki ke kadai ba inda aka ce ki bi liman daga gidanki an gane E, wacce aka yi ki zo in ba za ki zo ba shi kenan domin sallaki a gida ta fita sallaki a wajen gidanki ko da ina ne kuwa amma in za ki zo kuma mijinki ma bai sai hana ki ba malamai suka ce in za ki je masallaci ko miji ba za ki neman izinin shi sai dai ki sanar da shi kawai don ba zai iya hana ki ba an gane amma shi ne lokacin da aka karanta wa na aisha wannan hadis muke cewa lanamna a hunna muku wallah za mu hana su saboda duba da abin da matan suke tun a wancan lokacin fa kenan in za su masallaci a hanyar zuwa masallacin ko a hanyar dawowa to a wancan zamanin kenan a ina kuma yanzu yanzu ma sallar ta zama ta zama kusan riya da mata da 'yan matan da samari kawai gurin sallar tahajjud ya zama gurin fira an gane ko su ma matan ya zama gurin shan iska ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina neman mu daina neman lahira da aikin duniya an gane ko mu daina sa duniya a cikin harkar lahira mu ya zama da cewa harkar lahira harkar lahira ce kawai in zaki yi ki dan Allah ba riya ba dan a ganki Allah ya sauke
wannan kuma yana tambaya ne kan
to da ba zama aikin ka suke ba dama ai zaman ka suke yi. Allah ya aiko su domin ka ne ko Eh, dama ai Allah ya aiko su ne domin su yi aiki a ko kuma kare su domin za su yi shi kenan sun gama aikin su tafiya na mutuwa ba mutuwa ta ce ba mutuwa za su yi kowa zai mutu kuma Allah zai tada su don su an gani minti daya na balaga dan adam Allah zai bashi waɗannan mala'iku guda biyu daya a dama daya a hagu kuma duk sunan su daya wannan raqibun ne atidun wannan ma raqibun ne atidun ba raqibun nan ba atidun nan a'a dukkanin su sunan su haka suke raqibun atidun me ma'ana kalmar raqib mai dako me ma'ana atid mai recording bi mana jiran ka yake yi raqib zai jira ka yuraqibu ka yana bibiyar ka ne duk inda kai yana manna da kai ba za ku taba rubuwa da shi ba ko na ƙasa da sakan ɗaya ne duhu na dare ko ha nisa la yahjibuhu la yahjibuhu bu'd wa la yahjibuhu zalam duhu baya kare shi kuma nisa baya hana shi balma yana manna da kai ne an gane ko yana tare da kai ɗaya a dama ɗaya a hagu yanzu ina magana nan suna nan kuma suna ta rubutu a kaina ɗan adam fa ya shiga uku fa wallahi tallahi mun shiga uku duk wannan magana fa da nake suna rubutawa duka suna rubutawa in zagi nai in ashariya kai in me kai duka suna sajjalawa duka suna sajjalawa ba wata kalma ko rabin kalma da zaka furta ta wacce ba su ba shine ma'ana raqibun yana waiting ɗinka an gane ko a tidin kuma yana rikodin ɗin abin da kake yi to Allah ka ba mu da sauƙi shi yasa muke ƙoƙari muna yawaita aikin alkhairi don mu samu ruwa ta sha saboda in abu ya kai ga yi maka hisabi in aka ce abu ya kai ga yi maka hisabi to ta ɓaci na
wannan ta ce wai ta yi tam- ta tambaya anguwa ne tsawon sati guda ba ta je ba bayan ta fita wata anguwar sai ta dan ratse wannan gidan shin ta yi hakan tana da laifi tana da laifi mana ai wancan wancan ta expire wancan wancan order ta expire ta gama aiki kin nemi order zaki je guri kaza kuma har lokaci ya biki je ba kin ga ta gama mi ta expire yanzu ta tashi daga aiki haka ne yanzu kuma sai saki sai ki saki neman wata order ran nan na ce zan je guri kaza amma uzuri ya sa ban je ba amma ina neman izinin ka in Allah ya nufa gobe zan je ko jibi ko yau zan je ko kuma in na raza asibiti zan biya to kin ga yanzu wani abu daban ne Allah ya kiyaye ko wani hadari kika game da shi aka ce ga iyalinka a guri kaza zai ce eh tabbas na san haka ko domin dama kin tambaye shi zaki guri kaza amma yanzu nawa ne suke fita ba da izinin mijin ba ko su ce sun tafi guri su faɗi guri mai kyawu alhalin kuma sai a tame su wani abin ya faru ba a guri mai kyawun ba nawa wasu ma hakan takan kai su ga mutuwa ko kuma manta nawa ne an kakkama su a dakunan kwana ko sun ce sun tafi gari kaza amma sai a same su a ɗakin kwana wanda ba shi da kyau kuma matsayin su na matan aure Allah ka kare mu Allah ka ba mu cika mai kyau mutu kuma guri a guri mai kyau wanda Allah shi yana daga alamun mutum ya dace shine husnul khatima ya mutu bayan gama wani aiki na gari wanda Allah ce akwai alamun mutum ya yi cikawa mai kyau shine ya mutu bayan ya gama aikin kwarai ya fito daga masallaci zai tsallaka titin mota ta faɗi shi an gane ko ko kuma yana cikin sallah ya faɗi ya mutu an gane ko duk wa'annan alamu ne na menene na mutum ya cika da kyawu an gane ko yana cikin wa'azi ko ya baro gurin maman shi ya je ya gaishe da iyayen shi ko ya je ya gaida ya tallafa wa marayu an gane ko ko ya je gidan marayu da nakasassu duk wa'annan da mutum in ya gama sai ya mutu alama ce ya yi cikawa mai kyawu to kin ga kenan idan wa'annan alamu ne na cikawa mai kyawu kenan akasin wa'annan kuma alamu ne na menene kenan na na cikawa ko to Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu saboda haka ki sake neman izini shine gobe
wannan kuma ta ce a ga hankalin makwabtan da suke su a cikin wadatu da abinci kala uku hudu a makwabtan su nuna ba ta ke samun shi a cikin a
to ka san mutane kala-kala ne akwai wanda sai ka roƙe shi akwai mai hankalin da kuma ya san halin makotansa zai taimaka musu wannan kuskure ne gaskiya ya kamata mu sani cewa duk abin da muka ci sunansa kashi abin da muka bada fa shine namu na kawo muku hadisi na ummuna Aisha radiyallahu anha wata rana manzo Allah ya shigo gida bayan an yanka wani abin yanka ko dai wani abin ta goma shi haka da ya dawo ya ce mata ina abin nan sai ce ta ce ya annabin Allah ya damar rabar babu ba komai sai kaza sai ya ce to wannan kika rabar din shine namu wannan kuma da zamu ci ba namu bane ba kawai ma'ana ka shine zai zama kawai wani abu daban ashe kenan kun ga nake iyaye mu muna cewa muna turawa akawun din mu na lahira ladan saboda ka su wayannan makwata su tsoron Allah sanin cewa abin da suka bada shine nasu wanda suka ci kuma ƴan awai ya zama kazanta an gane ku shi kuma wannan abin da suka bada yana nan fa rubutu har zuwa tashin alkiyama za su ga sakamakon wannan abin alkhairi shi yasa Allah ya yaba bayan Allah mu tsare shi wa yutiruna ala anfusihim walau kana suna fifita kawunan su ko da suna da matukar bukata a karan kansu su sabai an je gwagwarmaya an je jihadi an samu ruwa duka sun yi shame-shame kowa ruwan yake bukata amma in an ba wannan sai ci a ba wannan in an ba wannan sai ci a ba wannan in an ba wannan sai a ci a ba wannan kafin a zo kan na farko duk sun mutu kuma an gane ko to irin wannan imani ya kamata mu kwatanta amma kawai ke kuna ta cin daɗi sai ya sa ma shari'a ta ce duk abin da ka san ba za ka san wa makocinka ba to karka dafa ya ji kanshi jin ƙanshin ma ka hana shi wannan kuskure ne a musulunci inda ya kasancewa ba za ka iya bashi ba to gwara ka sun kayanka tun daga can waje ka makala kayanka a leda amma inda ya ƙanshi zai tashi to akwai haƙƙin makwataka sai a san musu almuhimmi da ya su tsoron Allah san cewa komai zai iya canzawa wayannan da kuke hanawa ta yi kuma gobe su ne masu kuɗin nawa aka yi ko kuma kun talauce baya faruwa yanzu in ka kiyasi masu ɗan tagomashi a ningi shekaru talatin arba'in baya yanzu su ne ba su ba ne yanzu kuma sabon jini ne daman dukiya haka take gewayawa take yi in Allah ya ba wannan sai karba ya ba wannan to ku ji tsoron Allah kuma kar Allah ya jarbe ku da irin wannan na'am ita wannan ta ce wata baiwar Allah an jima ana cutar da ita sai wata rana ita ma ta ɗauki abin yar uwarta ta sayar da shi sai ta fashi alƙur'ani shin malam in ta yi karatu ladanta ne ko na mai kuɗin ya da wannan ma abe ma kamata ki tambaya ba ana zalunta ki kuma ke ma kin zama azzalima to me kenan kuma eh an yi ɗaya da ɗaya kenan ko to da wannan ba daidai bane ba ko me kika ma kin yi haram barauniya sunanki kin yi sata dan kai sata sai kai aikin kware kuma ba mun karanta hadisi yanzu ba inna Allah ta'ala tayyibun ba Allah mai tsarki ne baya karba ba sai mai tsarki saboda Allah baya son wannan Qur'ani sadaka Qur'anin naki baya so kuma ladan ma ba naki bane barauniya ce ki na'am ta gaishe wannan da ita tana barar addu'a ne cewa akwai matsala tsakaninta da mijinta wannan dubo ta kada da to Allah ubangiji subhanahu wataala ya shiga tsakanin ke da mijinki Allah ya ba ku mafita kuma kowannen ku ya koma ya ci gaba da addu'a kowa ya kalli me yake wa dan uwan shi wanda ba daidai bane ba ya tsoron Allah ya daina sannan kuma sai a dage da addu'a Allah ya kawar da sharrin shaidan na mutum da aljan ku fara yaƙa kanku tukunna ku karan kanku yawa sannan kuma sai ku roki ubangiji sai Allah ya dafa muku na'am Eh, insha Allah mun zo karshe amma tambayar da malam ya amsa ta farko akwai wani ƙarin ɗan bayani a takaici dan da yawa gaskiyar magana ana fama da wannan matsalar a yanzu matsalar me shine wannan yaron da aka ce baya tafiya ɗin. gaskiya kusan na yi assessing yara da yawa a asibiti na samu cewa akwai deficiency na calcium na daga cikin abubuwan da yake jawo musu wannan abubuwan wasu idan ka je ka same suna yin believing cewa ai aljani ne da sauransu kuma Allah ya gari wallahi na yi kiritin wa'annan cases din da yawa kuma yaron ya ware a cikin tafiya na haka shawari gaskiya shine ya kamata ta kai shi a asibiti ko da ba ni ba za ka samu waɗansu mutane da yawa a yi assessing nutritional status ɗin sa da iya samun cewa akwai abin da ya lage ko akwai abin da yake deficiency ana iya samun sauƙi insha Allah Allah ya sa kuma Allah idan abin ya buƙaci mu da ne su ogana insha Allah in Allah ya da a kai kashin wannan matsalar amma dai da bilibin cewar aljanni don wallahi na san wannan da yawa malam ya ce aljanni ne ke da matsala amma gaskiya ba gaskiya ba ne. Allah ya kafa mu.
amin sunan sunan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يتي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها الله يتي يا كوباين الله ونسك إيماني دا الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله كتوبة إذوا دا الله توبة نصوها توبة وندي كتبتكي wanda ba komai akan zunubin da aka tuba akan shi asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lallai ne ubangijinku zai kankare muku dukkanin munanan ayyukanku idan kun tuba tuba mai kyau wa yudkhilukum jannatin zai shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu na ni'ima suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna yawma la yuqdi Allahu an-nabiyya alan da Allah ba zai kunyata annabi ba wallazina amanu ma'ahu da wa'inda suka yi imani tare da manzon Allah nuruhum yas'a baina aydihim hasken su zai ke tafiya a gaban su wa bi aymanihim da daman su yaquluna suna cewa rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu wa ghafir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir hakika ya ubangiji kai mai iko ne akan komai zamu ga ubangiji kullun yana son bayi su tuba in suna sabo in za ku iya tunawa manzon Allah alaihi salatu wassalam ya buga mana misali yadda ubangiji yake jin daɗi idan bawan shi yana saƙo ya tuba shine yace kamar mutum ne yake tafiya a cikin ma'ana falalan daji akan raƙumin shi da abincin shi da ruwansa da komai da guzurinsa sai aka waye gari ya zauna gindin wata bishiya don ya huta in ya huta kuma ya yi gaba a wannan hutun da yake yi bacci ya ɗauke shi yana farkawa sai ya nemi raƙumin nan nashi baki ɗaya ya rasa kuma jeji ne ba gida kusa balle ya garzaya je nemi tallafi ko agaji a gurin wasu garin ko makamcin wannan ƙarshe dai kawai ya ɗeba ƙauna ya haƙura ya kwanta wannan gindin wannan bishiya kawai har adalinsa ya zo ko dai yunwa ta kama shi har ya mutu ko kuma wani naman daji ya zo ci shi ya sadakar kawai shi ya mutuwarsa ta zo da can baya kuma yana bude idansa kawai sai ga raƙumin nan akan shi a tsaye da kayan shi da komai ba abin da ya tafi saboda tsabar farin ciki sai ya ce ya ubangiji na gode maka kai ne bawa na ne ne ubangijin akhba'a min shiddatil far yayi kuskure saboda tsabar farin ciki to irin wannan farin cikin da bawan nan yayi na ganin wannan dabbarsa ta dawo to ubangiji farin cikin da yake in muna sabo muka tuba ya fi haka kuma yace Allah ya Allah Allah subhanahu wataala ba zai daina karɓar tuban bawa ba sai idan abu biyu ya faru ko dai akwai kofa ta karɓar tuba daga yamma to sai rana ta fito daga cikin tukunna sannan Allah zai daina karɓar tuban bayi ko kuma dan adam ya je gargara an gane ko ya zo mutuwa to anan kuma duk tuban da kai Allah ba zai karɓa ba amma in ba wannan bane duk tuban da kika Allah zai karɓa madakarkin yi tabbatar nasuha an gane shi yasa manzo Allah yake faɗa inna Allah yabsutu yadahu bil layli li yatuba masi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba masi'ul layl Allah yana shimfida hannayensa masu rahama da albarka da daddare dan bayin da suka saba masa da rana su tuba haka kuma yana shimfidawa da rana dan su dawo fataken dare da suka yi su tuba ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah baya son azabtar da bawa to shi yasa ake so mu yawaita tuba kuma kamar yadda malamai suke faɗa mana sharɗan tuban nan guda hudu ne nadama annadama alama fata yin nadama bisa kurakuran da kika yi a baya kin yi kaza kin yi kaza mijinki kika yi wa ko ƴaƴanki ko kishiyarki ko dangin miji ko ma waye sai ki nadama ina ma baki aikata wannan abin ba to shine ma'ana annadama alama fata sai nabi wanniyatu ala Allah yauda ila zambi kuma sannan ki yi niyyar cewa insha Allah daga wannan karam ba za ki sake wa mijinki rashin kunya ba ko sata ko uwan miji ko dangin miji ko aboki ya zama ki an gane sannan kuma ya kasance tun daga wannan lokaci in kina cikin saban ki bar shi nan take ba za ki ce sai kin gama ba ko kuma za ki tuba amma sai nan da lokaci kaza sai an yi bikin wance ko kuma sai an yi auren wance ko kuma sai na samu kaza wannan kuskure ne abu na hudu shine wa an yarudda zalamata ila ashabiha idan wannan tuban akwai haƙƙin dan adam a gurinki to ki mai da wannan abin da kika zalunta na wannan baiwar Allah ki mai mata da kayanta in kuma sata kika yi bata sani ba kuma akwai wahalar mayarwar saboda wala Allah danja kuma ta biyo baya to sai ki dauki abin ki mata sadaka da shi an gane ko kuma ke kika kulla mata wani sharri a gurin mijinta ko makamancin wannan kin ga yanzu da wahala ki iya zuwa ka faɗa mata ni na kulla sharri aka sake ki ko kin ga ba zai yi ba ko kuma ni na kulla sharri aka sako miki ya ko makamancin haka wannan sai dai ki ta musu addu'a da istighfar Allah ya yafe musu kina tuba zuwa ga Allah to wannan shine tabbatar nasuha Allah ka mana gami da da ita to shine Allah yake cewa yukaffir ankum sayi'atikum an gane ko idan muka yi wannan tuba duk kurakuran da muka yi Allah zai kore gashi nan manzo Allah yake cewa duk in dan adam duk zai zo da kowane irin zunubi in dai in dai ba shirka bane ba inji Allah ko da zunubin nan ya kai tudun duniyar nan tun da kasa har sama sannan baka shirka ga Allah ka tuba Allah zai yafe maka an gane ya zama na cewa ba shirka bace ba kuma ya zama na cewa ba haƙin wani bane ba ya zama na laifi ne tsakaninka da mahaliccinka an gane amma in laifi ne akwai haƙin wani to Allah ba zai yafi haƙin wani ba sai an yi kisasi ko dai a nan gidan duniya ko kuma a lahira shi yasa mu gane cewa zalunta ɗan adam ba ƙaramin tashin hankali ba ne saboda duk istighfarinki da duk sallarki da karatun qur'aninki Allah ba zai yafe miki haƙƙin da kika zalunta na wani ba wallahi sai ba wannan ya roki roki shi ya ce ya yafe miki ko kuma ki bi waccan hanyar da kaga ina mata masu kulle kullen sirhiri an gane ko ta zama sufafawa a gurin mijinta ƴaƴanta ma su zama su ne su ake jin maganar su amma ƴaƴan kishiyarta ba a damu da su ba ita kanta ba a damu da ita ba layan kishiyarta ta je ta yi sulkulle za ki iya nan duniya ne kadai amma wallahi ba za ki cikawa mai kyawu wallahi al'azim ai zalunci ba karamin musiba ba ce har gware ya zama da cewa Allah kike tewa laifi kin zama kangalariya tsakanin ki da mahalicci to wannan in Allah ya so ki da rahama in kin tuba tawbatan nasuha Allah zai yafe miki in ya ga dama amma haƙƙin wani ba karamin tashin hankali bane ba ko ke a waye gari kina gidan aure amma kina kula wa'yansu samari a waje ko tsofin zawarawanki ko kuma tana da aure amma tana fita ma tana yin zina saboda bala'i wanda kaga ya hau ne da mijinki da komai wani irin cin amana ne wannan wani irin cin amana ne kina da aure ki fita kina zina Allah ya sauke to ko a zamanin da ya bata zina sai dai baiwa ko a zamanin da ya bata zina sai dai baiwa amma yanzu fa zai ne ga sanar suna ta zina musiba kuma hada matan aure Allah ka tsare to shine Allah subhanahu wataala ce sai ya kankare muku kuma ya shigar da ku aljannatai aljannatan ne an ce ma'ana jannat bi ma'ana me ake nufi da asalin kalmar janna shine guri mai bishiyoyi wanda ma'ana yawan bishiyoyin da ƴaƴan bishiyar har ma yasa ba a ganin sama bi ma'ana tayi lublub an gane shine asalin janna janna to saboda haka sai Allah yake nuna wa dan Allah cewa in ya zama na kwarai ya tuba to Allah zai bashi ire-iren waɗannan lambuna da lambu na zuma da korama ta zuma da ta giya da ta madara duk abinda Allah ya duk abinda bawa yake so aljanna akwai shi duk abinda ke so akwai shi kuma a duk yanayin da kike zaki ci wannan abin in kina kwance ba sai kin tashi zaune ba in kina zaune ba sai kin miƙe tsaye ba in kina tsaye ba sai kin tsugunna ba akwai abin da yafi wannan daɗi kuma duwayen nan abubuwan da kuke gani na duniyan nan duk kwafayin ne na lahira da akwai su da inibin nan da kankanan nan da mangwaran nan da ayaban nan da goban nan duka akwai su a gidan aljanna hasali ma ba irin wayannan masu kwallo ba ba kuma irin wayannan wanda in ka ci za su iya bata maka ciki in ka ci da yawa ba ba haka bane ba kin ga yanzu nan in ka ci da yawa sai ya sa maka menene ciwon ciki ko kuma ya rikita maka ciki amma na gidan aljanna babu wannan to shi yasa ce ma'ana jannat Allah ya ce yau malaikudin lahun nabiya a wannan rana Allah ba zai kunyata annabi ba wallazina amanu ma'ahu da wanda suka imani da manzon Allah me kunyatawa duk abinda Allah ya masa alƙawari zai tabbatar masa duk abinda Allah ya yi alƙawari ga al'umma manzon Allah wannan abin zai tabbata ba wani abin da ba zai tabbata ba an gane ko to Allah ba zai kunyata da manzon Allah to shi yasa kullum magana cewa alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin da manzan Allah ya al'umma su shi ma ma'ana gaskiya ne mu yi ƙoƙari kullum muna yadda da maganar Allah duk abin da Allah ya faɗa babu tambaba babu shakku a ciki Allah subhanahu wataala ce nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya ta gaban su abin da yake faruwa Allah yana faɗa a wata wasu ayoyi yawma taral mu'minina wal mu'minatu ko yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim ko haka ne a yau matar al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ko ba wannan aya ba wacce ta cikin suratul wal nake bukata inda yake cewa suna cewa daruna na katabis min nurikum qila ad'u wara'akum faltamisu nura fadrib bainahum bisurin lahu babun batinuhu fiha ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab yunadunahum itaje ko ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وقرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وقركم بالله الغرور دلان القيامة cikin duhu za a tashi gwargwadon imanin ki gwargwadon hasken da ki samu kenan an gane ko kar ku dauka wani zai tsammani in an tashi kiyam ba tsammani kuke za a tashi da rana haka ba haka kuke tsammani ko fayau kina ganin wannan a'a no no no no ina rana take ita ma bayan Allah ya ce idza shamsu kuwirat ba ko kun ko kun manta wa idza nujumin umisat wa idza biharu fujirat a ranar alkiyama ai baki dai ita ranar ma za a tafi da ita taurari da wata za a rasar da su an gane ko koguna za su kafe ba komai wannan ƙasa baki ɗaya za a naɗe ta a jingine ta a ɗauko ƙasa sabuwa a shimfiɗa a kanta za a hisabi saboda haka to kar ku yi tsammanin za mu tashi da wannan hasken fa a'a yo in za a tashi da wannan hasken ashe ba lahirar ba kenan a yadda kika ga kabari mai duhun nan ko haka za a tashi gwargwadon imanin ki gwargwadon hasken da ki samu kenan to da yake za mu tashi ne a cakuɗe da munafukai da kafirai da mugaye da azzalimai da bayan Allah nagari da annaba mu duka haka za mu tashi to ana tashi sai mu tashi cikin haske sai Allah ya yi wani hukuncin shi tun daga nan a fara wariya shikenan sai Allah ya yi tawari sai Allah ya hukunta ɗan aljanna mu'minai kenan sai mu gaba ɗan wuta kuma sai su baya suna bayan mu kamar an Allah ya wani tsarin sa ne mu'minan da bayan Allah nagari sun yi gaba munafikan da kuma sauran kafirai suna baya shikenan ana cikin wannan yanayi sai kafirai da munafikai su ga haskensu ya kare a'a wa'ancan da suka yi gaba sun yi gaba da hasken sai suke cewa zaruna naqtabis min nurikum dan Allah ku jira ku jira da Allah mu dan na hasken ku fitilin mu sun kare babu haske gaban mu ku jira mu sai mu musu gabe sai mu ce mana sai mu ce mana ku koma baya ilarju wara'akum faltamisu nura sai mu ce ku koma baya ku nemo hasken a can mu ma daga inda muka taso a can muka dandalo shi mu ga tsaye muka musu su kuma sun doka da gaske muke yi an gane mu muna musu ga tsaye ne ai wannan hasken mun san daga duniya muka taho da kayanmu su kuma da mu taho da shi ba sai su juya suna an agaji kun ban mana sun shigo mana masallaci ko ba daidai ba ne ba an gane saboda haka suna juyawa Allah ce fadriba bainahum bisurin shikenan kawai sai Allah ya buga wata uwar katanga sai ya raba mu da su an gane ko lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiru min qibali al'azab mu gaban katangar muna cikin rahama da yalwa baya kuma suna cikin azaba to wannan abin da mu'mine suka gani shine zai firgita su sai suke cewa menene ya ubangiji ya Allah ka taimaka mana hasken mu ya cika rabbana atmim lana nurana Allah ka mu dai ka kai mana hasken mu ya cika har izuwa gurin da zamu tafi aljanna wa ghfir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir hakika kai mai iko ne bisa dukan komai bi ma'ana mun tsorata mun ga ga wa'ancan mun taho tare da su kuma gashi sun tsaya daga baya hasken su ya kare kai ma ai dole ka samu tsoro firgita ko shine sai ka suke addu'a Allah ka cika mana hasken mu Allah ka sa hasken mu ya kai zuwa matuƙar aljannan mu to ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya aike kwarai haka zai tashi dan alkiyama cikin ma'ana haske da annuri wanda kuma ya aikin banza haka zai tashi dan alkiyama cikin duhu da kuncin rayuwa Allah ka tashi na
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير na'am kun ga a baya ayoyin baya can gurin kun ga farko ai ba ba da dama ai jihadi ba ko sai daga baya saboda ba irin cin kashin da manzon Allah bai fuskanta ba da kuma sahabban manzon Allah in ma sahabai sun zo sun samu manzo Allah ya rasulullah yanzu ba za a ba mu dama mu rama wannan abin da ake mana ba manzo Allah ce ku yi hakuri saboda akwai wani abu a musulunci idan aqida bata shiga mutun ta tauhidi ba tsantsa to komai in ya shige shi zai iya barawa to shi yasa tsawon shekarun da aka yi a Makka manzo Allah ba abin da yake illa dasawa sahabansa aqida da kuma dasa musu waye Allah su san waye Allah waye ko manzon Allah saboda yaki da kuke ganin shi abu ne mai wahalar sha'ani wanda sai mai imani nagari zai iya jurewa a harkar yaki to shi yasa kawai tauhidi ya kafu girman Allah ya samu girman manzon Allah ya tabbata daga bayan da cewa ko da ta'ala ala nasarihi na qadir aka ce to yanzu fa an ba da dama an ba da dama ga wanda suka yi imani su yaki bi ma'ana salama bi ma'ana su shiga su ma in an takale su su rama saboda a lokacin aqida ta tabbata tauhidi ya gina tsantsa san Allah da manzansa ya kafa azukatansu ko da an je fagen daga ba za su gudu su bar manzan Allah ba to shine Allah nan yake faɗa manzansa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidul kufara ka yaƙi kafirai da munafikai wagluz alaihim ka kausasa musu ka kaurara musu ka tsananta musu saboda ba wani buƙatar sassauci tsakanin ne cewa Allah uku ko Allah biyu ko ma ba Allah da kuma wanda yake cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba za a taɓa haɗuwa guri guda ba kenan duk wanda aka waye gari kafiri ne to ba wani abu a gaban ka illa ka yaƙe shi sai in ya zama kafirin amana ne saboda haka shi yasa mu sani cewa shari'a ba ta hana ka zauna gari da kafiri ba amma lakum dinukum waliya din kowa ya zama yana da addinin shi ina fata an gane za mu yi mu'amala ta kasuwa za mu yi mu'amala ta in sun al'amura amma harka addini la misasa fi amrul aqida amma in ce harka addini ita babu babu babu babu wayo babu dabara ba zan je daurin auren ka tut ba ba zan je sunan ka tut ba ba zan ce maka happy new year ba ba zan ce miki kuma happy christmas ba, duk ba zan faɗi wannan ba saboda wannan ya shafi menene aqida ta amma in kin samu karuwa zan ce madalla al'amadalla madalla madalla in kin samu asara kun ce Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta in an miki mutuwa kun ji to shikenan ba komai Allah ya sace girba abin da ta samu abin da ta aikata ba shikenan ba eh dan mun abin da Allah ya Allah ya jibanta ba ko ina jin kai ga kafira ko kafiri hasali manzo Allah ya ce ma in kin mutu ta makabartar arna ki musu addu'a Allah ka kara musu nauyin kasa ke ta ki ta musu ne ba ga abin da ka ce faɗa ba to saboda haka kaddan kawa ce a makaranta kawai ki ce a kaza kowa ki cikin gidansu kowa ya cikin gidansu za mu iya yin kawance amma ba zan yadda ki riga ki ce ba ba zan yadda ki mu wasa da addini na ba ba zan yadda ki taba mun annabi na ba ba zan yadda da wannan ba mai kawance iya kawance haka ne amma ba zan yi dake mun wasa da harka addini amma wasu ko sun ku sa karkaru ne har a taba addinin naki ma kina ji a taba annabin naki ma kina ji wannan kuskure ne an gane ko to shine Allah ya ce yaki kafirai ya tsananta da munafikai kuma ya tsananta musu wa ma'awahu jahannam makoma kafirai da munafikai jahannama wa bi'sal masiru kuma tir da makoma ta kasance ma'ana jahannama ce Allah ya sauke mu a ce ka yi rayuwa wala Allah ka ji daɗi a nan gidan duniya maimakon ka ƙoƙarin jin daɗin da ka ji a nan gidan duniya kuma ya ɗore a lahira ai shi ne maurewa ko ko kuma ka ji da ka ji wahala a nan gidan duniya maimakon kuma ka yi ƙoƙarin lahira ba irin wani duniya ba ce ba amma ka kasa aikin ƙwarai ya zama na lahira jau duniya jau lahira ma jau kaga wani ai asara kan asara to saboda haka mu ji tsoron Allah mu bi dokokin ubangiji musamman ko mata za ku ga ana tsananta muku saboda kuna da sakaci ne kuna da mantuwa gashi dai Allah subhanahu wataala ya ba ku hanyoyi mafita na samun rahamar Allah amma kuna kan tafi da wannan hanyoyi ba ku rike sai da ya kamata to ya kamata mu gudu tare mu tsira tare baki da mu nan arama
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتبه وكانت من القانتين Na'am, Allah ya ce, "Wadaraba Allahu matsalan lillazina kafaru mur'ata Nuhin wa mur'ata Lutin." Allah ya buga mana misali na mataye guda biyu, matar daga wanda suka ka- bi mana Allah ya buga mana misalin kafirai mata biyu, matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu. An gane ko? Fa khanatahuma sun kaskanata ta ta abidaini min ibadina salihaini. matar annabi lutu da matar annabi nuhu suna ƙarƙashin bayinmu an gane ko guda biyu na gari suwaye bayinmu guda biyu na gari annabi lutu da annabi nuhu fa khanatahuma sai suka ha'ince su falam yughniya anhuma minallahi shay'an Kasance- kasancewarsu suna matan annabawa wannan bai wadatar da su komai ba bai hana Allah ya kama su ba wa qila dukulan nara ma'ad dakhilina ranar lahira zamu ce ku shiga wuta tare da sauran masu shiga wuta sai kuma Allah ya ce wa daraballahu matsalan Allah ya sake buga mana misali lillazina amanu ga wa'ansu matan da suka yi imani imra'ata fir'auna matar fir'auna idh qalat rabbi ibn li indaka baitan fil janna lokacin da fir'auna ya kama ta yana azabtar da ita tana saboda ta yi imani da annabi Musa da ubangijin kuma annabi Musa an gane ko take addu'a Allah ka gina min gida a aljanna wanajjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tserar da ni daga fir'auna da kuma aikin fir'auna wanajjini min alqawmi zalimin Allah ka nesantar da ni daga mutane azzalimai fir'auna da dangogin shi sannan Allah ya ce wa maryam ibnata imran allati ko sannan Allah ya sake buga mana misalin wata matar ita ce maryam yar gidan imrana allati ahsanat farjaha wacce ta kiyaye ma'ana farjinta fa nafakna fihi min ruhina sai muka aiko jibrilu sai ya busa a tare da ita wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gazgata kalmomin ubangijinta wa kutubihi da kuma littattafansa wa kanat min alqanitina ta kasance daga cikin bayin Allah bayin ma'ana masu tsoron mu zamu gani a wannan aya dangantaka ba ta amfani in babu imani an gane ko bari in ba ku misali mu a aqidan mu ta ahlus sunna wal jama'a shine duk inda aka wayi gari duk girman mutum da matsayinsa in dai bai ce ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko sau ɗaya ba in yi mutu babu wannan kalma to ɗan wuta ne. ku kalli baffan manzan Allah, ku kalli yadda ya kula da manzan Allah, yadda ya kai gwauro ya kai mari akan kula da manzan Allah. Har lokacin da abu ya kai kumaji, shawa suke ce mashi, ya ba su Muhammadu ɗansu ɗanshi su kashe, saboda ya dame su da wannan wa'azin, su kuma su ba shi ma'ana nasu ya ce kuma da yin sakare kenan ƙarshe dai ya ce yawayinsu abiyat yake faɗa a kan Allah daga cikinsu yake cewa wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassida fit tarabi da fina wallahi ya muhammadu fasda ma alayka gadara kai ce ka fasa kwai duk abin da kace ubangijinka ya faɗa maka ka faɗa kanka tsaye wallahi ba wanda zan bari ya cin maka da cutarwa in kaga sun iya zuwa sun cutar da kai to sai fa in nayi fulo da ƙasa bi ma'ana sai na mutu amma inda ina raye ba wata dan mace da zan bari cutar da kai ya Muhammad ni ma ba dan gudun abin zargi ba da gudun surutu da aibu ni ma da ka same ni mai biyayya a wannan addinin naka amma da ina gudun aibu kan na bar abin surutu a gidan duniya ni ma da na musulunta to kaga duk irin wannan kariyar da ya ba manzon Allah fa da irin wannan matsayin da ya ba manzan Allah wannan kaɗan na gutsuro muku amma da ya zo jinya ko manzan Allah ba irin yadda bai ƙoƙarin ya faɗi kalmar shahada ba ya aice ƙul ya amma ƙul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah yace ya kai ma'ana baffana ka ce la ilaha illallah ko sau ɗaya ne kuma zan taimaka maka a gaban Allah ran alƙiyama da ita in yayi kamar zai furta sai ga manya-manyan arna a gefensa abu lahab ko da mutu wannan ko su ce a karka yadda ka mutu ba kan tafarkin ma'ana iyayenka ba ƙarshe dai haka ya mutu sai na liyu allah ƙara da yadda ya zai samu manzan allah mahaifinsa ne fa ya ce ina an muka balul mushrik kad mata faman yuwari ya rasulallah ɗa ne fa yake faɗa wa bansa haka ya ce ya annabin allah baffan nan naka kafiri mushriki ya mutu wa zai je binne shi ya ce je ka binne shi kaga ya tabbata kenan bai mutu akan musulunci ba ko to ka kalli irin abu gudunmu da ya ba manzo Allah amma tana bai musulunta ba fa shikenan to ka kalli nan gurin da za a buga mana misali matan annabawa ne guda biyu amma sakamakon sun ibin abinda annabawan Allah ya aiko su wannan mata matuntakar karkashin waɗannan mazajen annabawan ya amfane su bai amfane su ba to karki rudu da wani ke yar gidan malance ko ke matan malance ko ke dangin sharifai ne ko ke dangin waye wannan duk aikin banza ne duk wanda aikin shi bai daga shi ba to dangantaka sa ba ta kai shi ko ina ba inda wani zai ci moriyar dangantaka da ba fa manzo Allah ya ci moriyar dangantaka ko ya ci manzon Allah ma dan ya tabbatar cewa dan wuta ne manzo Allah ce shine ahawanun nari azaban shine wanda yafi gamuwa da azaba mafi sauki a gidan wuta baki da shine zai Allah zai masa takalmi na wutar jahannama wanda takalmin nan zai zai narkar da tsokar jikin shi baki ɗayanta sannan ya narkar da ma'ana kasosuwan shi sannan a sake mai da shi kuma haka zai tayi zai shiga wannan bala'i ba iyaka to ba wani ɗan wuta da zai shiga wuta da zai samu azaba ƙasa da wannan azaba ina fata an fahimci abin da kyawu ashe kun ga abin azimin ne ko abin babba ne kowa ya shafa kan shi ruwa to shi yasa maganar cewa ba wata dangantaka mai amfani in ba kalmar shahada ba kuna ganin irin yadda akwai wani bawa bawa na ɗaya daga cikin matan ƙuraishawa ko saboda an kashe mata miji a yaƙi ta ce wannan bawan inda ya kashe mata wanda ya kashe mijinta ita kuma za ta yanta shi ta ce wa hashi ya yi ƙoƙarin ya halitta yaƙi da za a kafsa ina ga yaƙin uhudu ne ko har ya yi di yadda zai yi ya kashe sai dina hamza ya je kuma ya kira ta bayan an gama yaƙi ce kin gani na kashe miki burinki ta farɗa cikin saidina Hamza ta yanko hanta shi ta gatsa ta ce yanzu ne ta huce amma yau sai gashi wanda ya yi wannan gabaffan manzan Allah kuma ya musulunta to kaga musulunci ba na kowa bane aka ga a duniya yanzu wanda ya maka wannan zaka iya mantawa dan uwan mahaifinka ya mai kisa kuma a yanko hanta a gatsa a tauna wani irin bala'i ne wannan wanda ko mu a musulunci a jihadi an hana musula ku kama mutum da rai ku yanke masa kunne ku yanke masa falce ku yanke masa ɗan yatsu babu wannan a musulunci ko jihadin aka je kawai kisa aka ce ai an gane ko ko da raye ko ba raye haramun ne irin wannan cin mutuncin ba a yi rai ake bukata ku raba shi da nan kawai shikenan magana ta kare amma ka kalli irin mutuncin da aka yi cin mutuncin da aka yi bafa manzon Allah amma wannan bai sa manzan Allah ya ce wa hashi ba rukai ba addini na ba saboda addinin na waye aina Allah ne ba na manzan Allah bane ba ko to magana cewa dai dangantaka shine Allah ya ce daraballahu matsalan Allah ya buga mana misali na wa'ansu mata kafirai guda biyu matar annabi nuhu da matar annabi lutu wannan yake nuna mana ba inda Allah ba zai iya jarabar dan adam ba an gane ko shi yasa kuma kake ganin Allah yakan jarabi malamai da yawa ko Allah ya baka shaytaniyar mu ko shaytanin da ko ana cewa dan malam kake halin malam an gane ko sai ya gama ana kamar ba ƴan malam ba kamar ba dan malam ba kamar ba matan malam ba shaytaniya ce kuwa annamimi ya ce magulmaci ya ce nawa ga sunan za a fi da amma ko menene ba daga an gane to mu sani cewa wannan ba abun mamaki bane ba dan kun ga matan malam tafi karfin malam dan kun ga dan malam yafi karfin malam dan kun ga ƴan malam tafi karfin malam tun daga shi an zo an wayi gari annabi nuhu duk a matsayin sana annabi ya kasa shawo kan matarsa ga annabin allah annabi lutu to da ka kina shi wannan ba abin aibu bane ba ko ko kuma kaga dan gidan manya ko dan gidan wani basarake ko gidan dan wani mutumin kwarai ya fandare ko isa ko matar shi duk allah zai iya jarraba wani lokacin ana iya samu da sakaci na dan adam din sai mu dauke so sai mu dora ƴaƴanmu yadda ba za mu yi tsawatar musu ba ba za mu yi faɗa musu ba daidai ba wai kar saboda karan sai baci ba haka bane ba to kaga wannan mu ma mun yi kenan mun bude kafa mun so hakan ya faru amma kai iyayenka duk wata kafa da yaro zai lalace ko yarinya za ta lalace ka iyayenka ka toshi idan kai iya abin da ka iya ka bawa Allah saura haka ne amma abin da kuke iyaye mata sau tari matsalar ku ce in ka ga ɗa ko ya ta lalace duk da ku ne jagoran lalace ƴaƴan wallahi saboda ku ne kuke zama da su awa 24 yanzu haka a cikin kota mijinta baya nan tun kafin ramadana ana can ana bige-bige wani bayan ramadana ya kama wani zuwa yake ya sati ya dawo wani kwana goma wani watanni ma wani shekara ma kin ga duk waɗannan zaman fa baya tare da ƴaƴan shi wace ce take tare da su kish to shi yasa sautari ku ne matsalar mu shi yasa aka ce in an tashi auren daman ayi checking ayi balance ba kowace zaka kwaso ka kawo gidanka ba shi yasa manzo Allah ce na na umarce ku kar ku aure fulan kan juji qadra'ud dam manzo Allah ce qadra'ud dam sabai suka ce meye fulan kan juji suka ce kyakkyawan mace tsaleliya amma a gidan banza dukkanta inda iyayenta uwarta tana da matsala karka aure ta ta sha a nono ko ban tana da matsala karka aure ta ka je ka auro wacce za ka rufa juna asiri kai da ita to irin wannan in ka auro ta kai kana kokarin tarbiyya ita ma tana kokarin tarbiyya amma sautari ga kunan ku ne ba ku ce su sa hijabi ba ku hana su kwance da 'ya'yan banza ba ku ce su je makaranta ba abin da ya dame ku kai kana can mai gida kana hakilan kawo abin da yake na halal amma ita kuma tana rusa maka gida to don Allah iyaye mata ku tsoron Allah shi yasa kuka gani a shari'a aka ake ake magana cewa ba ku ilimi a matsayin ku na iyaye mata ya fi muhimmanci ma akan ba namiji ilimi domin ke makaranta ke jami'a ce ke ke ce uwar kowa an gane ko kuma ke din nan ke ce ma'aikatar mai fitar da manyan gobe an gane ko ke ce producer na fitar da rijal fitar da ma'ana masu amana masu tsoron Allah masu takawa wa'anda za su shugabance mu ke ce uwarsu duk wani shugaba wani mai girman kai da mai daga fuskarsa wace ce uwarsa mace ce kuma in ma yana cin mutuncinmu in ma yana gallaza mana azaba irin tarbiyyar da ya samu kenan to shi yasa ake so a ba ku ilimi ku sha sosai saboda ku kuma haifa mana ƴaƴa suwa masu mutunci nagartattu za ku kula da ƴaƴanku kullum ya zama idan na kan danki saboda ki gane danki fa ba danki bane ke kadai dan mu ne duka amma ke kawai sai kike mai tarbiya local tarbiya bayan yana buƙatar tarbiya international tarbiya ta duniya ba daya saboda biki san ina zai rayu ba wala Allah kin haife shi a ningi amma ta yi ma ba ningi zai zauna ba ba haka bane ba zai je ya zauna a wani gari wal Allah kai kina ma'ana talaka kin haife shi kuma sai zai mai kuɗi to in bai sha tarbiyya a gurin ki ba haka zai mai kuɗi ne amma babu tausayi kin haife shi talaka kuma sai zan basaraki ko ya zama ma'ana malami wani akramaka Allah wani shehun musulunci to gwargwadon yadda kika rene shi haka zai taso sai a waye gari ga malam da ilimi amma ba tarbiyya an gane ko ga mutun da dukiya amma ba tausayi ga mutum da mulki amma ba tausayi me yasa saboda nonan da tarbiyyar da kika bashi kin bashi gurbatacciya to saboda haka ina kira a gare mu da babban murya dan Allah amanar da muke ba ku iyaye mata ku rike ta da kyawu mijinki duk abin da baya so karki kowaye mijinki baya so ya shigo gidanki karki bari ya shigo miki gida kowaye ko kanin mahaifinki ne ko kanwa mahaifiyarki ce inda ya mijinki ya ce kar ta shigo baya bukata kar ta shigo din saboda ya tabbatar guba ce ya tabbatar annoba ce ita so wannan shine da mijinki na nan da mijinki baya nan ki san ubangijin mijinki yana kallon ki kuma waɗannan mala'ikun da muka yi magana ɗazu suna nan suna bibiyar mu in ma kin ga mijinki baya nan kin bar ƴaƴanki ba shiga ta musulunci kin ci amanar aure to yanzu ba ma ƴaƴan bane ba shiga musulunci iyayen ne ma ta san yayi tafiya nawa gidan da yace kar ta je sai ta je wa'anda baya san su shigo gidansa sai ta sai ta bari su shigo gidan nawa ne ga sanin duk kuna yi saboda mijin baya nan idan o mijinki baya nan ubangijinki mijinki yana kallon ki kuma wa'annan mala'iku guda biyu na dama yana nan yana recording abin da kike yi na hagu ma yana nan yana yi to da aka kinga kenan ashe ko miji baya nan akwai agent akwai ejojin miji ko su ne su waye mala'iku to kullum muke ji a zukatanmu cewa in ma mijina baya nan ko babana baya nan ko mamata ba ta gani na to in tabbatar ubangijin mama da baba da miji duka suna kallo na karewar kallo kuma ga mala'ikunsa ma suna rubutu a kaina Allah ka ba mu tsoronka Allah ka ba mu tsoron bin dokokinka Allah ka shirya mana matanmu Allah ka shirya mana matanmu Allah ka shirya mana ku Allah ka shirya mana ku ku zama nagartattu yanzu inda a ce masallacin nan kadai iya matan masallacin nan za ku zama nagari baki daya to ai kun isa dangi ta gyaru wallahi inda za ku zama duk matan cikin masallacin nan nagari duka baki daya to na yi imani nan da shekaru kun mana intajin ‘ya'ya na gari za mu tadda ma'ana kun fidda mana ma'ana menene sakamako mai kyawu amma wata ana mata wa'azin ya shiga ta kunnan dama sai ya fice na hagu malam ya fi tsanani malam ya fi su magana akan kaza malam ya takura mana a ban takura miki ba lastu alaiki bi musaitir ni ba zan tilasta miki ba illa iyaka ta faɗa in na faɗa ko ki karɓa ko ki bashi da ya rage naki اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين